المنهاج وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاجه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da karatun baharul muhit ko na shawar ladan kodo ina za a tashi shafi na nawa ne? arba'in da uku wane baiti a shafi arba'in da uku na farko to bismillah rahman rahim fa faqadu tarkibin fa fil isnadi bil ittifaqi mana'a bi mazjin badi khilafuhu fal manu qawlu al akthari fi sibawayhi harrama wa tafazari wajaw wazal kufatu fi zasani وجوز الكوفة في ذا الثاني لبعرهم في أول هذان فهر موتان وموتين عيتي أو هر هر موت أو هر موت وسيب ويهان وسيب يان هل وسيب ويهون وسيب يون ال يوتى لدى تسمية الإسناد وجمعه زوا زو وبادي في المسجد عند من به زين منا وفي المراهين لبصرة يقع إجناء ما لدى المراف منهما لأهل كوفة أجيزا فيهما والرابع التنكير ليس في ألم إلا إذا تقدير تنكير ألم لذاك في الأجود مع الأرر المازن المنء فيك أمرا كلاهما وكلهم أبانا وأنكر المنء أبو هيانا واستثن من ذاك أمايتين كذا جماديان للشهرين وما به القبل يبقى معها وما به القبل يبقى معها وقيل بل أور مثل عنها كناية الأعلام يمنعان نحو فلانة وفي فلان كذاك في التأكيد جمعا أجمعوا وقال كوفي مثلنا يجمعوا زي ما تشوف الخامس أنا بياني akan tasniya ana bayani akan tasniya an faɗi sharuɗa na yin tasniya ana cikin sharuɗa kai na yin tasniya an faɗi sharuɗa biyu daga cikin sharuɗan a baya wanda da ya tuntuni akwai baituka guda biyu da muka yi ko a karatun safe ya yake ya baitukan suke sharuɗin musanna ma yakuna mu'uraba wa mufradan munakaran ma rukiba muwafiqan bil lafzi wal ma'ana lahu mumasilun lam yughni anhu ghayruhu to fa faqaru tarkibi sharadi na uku shine sunan da za a yi tasniyarsa sunan da za a mai da shi na abu biyu sai ya zamo ba suna bane da aka gwama gwamawa iri biyu ce akwai wamawa ta isnadi ina misali kamar ta abbada sharra ko baraka na haruhu ko sha bakar naha wannan ana kira tarkibi isnadi akwai kuma bamawa ta hada suna biyu ba tare da isnadi ba wannan irin wannan ake kira tarkibi manzi kamar irin su ma'ade kare su ba'ala bakku sahara mautu shi yasa tarkibin iri biyu ne ka fil isnadi bil ittifaqi mna ka hana tasniyar suna murakkabi tarkibi isnadi wanda wannan duk malaman nahwu sun gama akai yanzu ma'adi kare ba dama ka ce ma'adi kare ba ne ko ma'adi kare bai ne sai dai ka ce zawa ma'aji kariba ko zawai ma'aji karib su biyu da ake kira kowanne a cikinsu ma'aji karib amma ba dama ma'aji karib kai ta zai sa kai tsaye wannan duk malaman na hausun gama bi mazin a wato na isnadi kai na isnadi na isnadi shine kamar shaba karnaha shaba karnaha ba da maka tasniyarsa bi marjin idan ko na marji ne kamar mali karif badin hilafu akwai sabani anan falmanu a ce ba dama a ce mali karibani ko mali karibaini qaulul aksari shine abinda mafi yawan malamai suka tafi akai shi ne abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai saboda ba a ji ba daga larabawa fisi bawaihi fazari ka kiyaye yin tasniyar suna wanda yake murakkabi kamar irin si bawaihi ko harabauta ko dai wanda yake an cika shi da waihi kamar si bawaihi ko nidda waihi ko hara waihi ko kuma wanda ma ba a cika da waihi din ba kamar harabauta ko kaka ce za ka yi tasniyar su wajen wazar kofatu fi zassani akwai kitara a nan fi zassani wajen wazar kofatu malaman kofa sun ce a iya yin tasniya fi zassani a murakkabi tarkibi mazi wanda ba a cika da waihi ba kamar harramot suka ce a iya cewa harramauta ne riba arihim fi awwalin hazani wasu suka ce a iya tasniya amma shi kansa siba wayahi siba wayahi a iya yin tasniyarsa a ma iya yin jam'insa jam'u salama in ji wasu fa harrama wata ne iti sai ka zo da harrama wuta ne wurin wanda suka ce a iya tasniyar harrama wuta a halin raf'a sai ka ce harrama wuta ne idan kuma a halin nasba ne ko jarra sai ka ce harrama wutai ne shine wa mautai ne mautai ne din a halin nasba ko jarra aw harrama wat ko kuma ka ce harrama watin za a yi jam'i kenan wa harramati a ko harramati kamar yadda wadin ya koma alifi a wajen wanda suka ce a iya masa jami'i jami'i na salama shi har remote a hakanan za ka ce ma'adiya karim a ma'adi karim in kuma halin nasu ne ka ce ma'adiyayye karim ka ce ra'aitu ma'adiyayye karim a lokacin wanda yake masa lirari to wasiba wai hari in za ka ce tasniyar siba wai wurin waɗanda suka ce a iya yi wanda ba duka mutanen kofa ba ne wasu ne a cikinsu suka ce sai ka ce siba wai hani ko kuma ka ce siba yani ka shafe wato wauɗin kuma siba yani da haɗin shi ne ya sauka a wajen tasniyar sibawai wa sibawai huna in za ka jam'insa kuma na salama sai ka ce sibawai huna wurin wanda suke ganin yayi ko ka ce sibayuna ya bayyana wato wannan daga Allah ne ya haskaka ya bayyana Allah wanda aka ce ana cewa ya ullo ko ya illo ko yuta lada tasniyatul isnadi wa jam'ihi zawazawu ana zuwa da zawa in a halin raf'a ne ko a ce zawai in a halin nasba ne ko jarra idan za a yi tasniyar murakkabi tarkibi isnadi wanda aka ce an gamu akan cewa ba a yi masa tasniya kai tsaye ba a yi masa jam'i kai tsaye to shi yasa kamar a ta'abbada sharran in za ka tafiya sai ka ce zawa ta abba da sharra in a halin rafa ne in kuma a halin nasra ne sai ka ce zawai ta abba da sharra ko a halin jarra zawai ta abba da sharra haka nan za ka yi jam'insa sai ka ce zawu ta abba da sharra a halin rafa in kuma a halin nasba ne ko jarra sai ka ce zawi ta abba da sharra wa badi fil mazli ana iya kawo zawaɗinan ko zawo a in za a yi wanda yake manzi wato idan za a yi tasniyar wanda yake manzi ko jam'insa inda man bihi zaini mana gurin wanda yake ba a tasniyar ba a jam'in shine zaini din wato ishara ga tasniyar da jam'in wanda ya ce murakabi tarkibi marji wanda shi ne mafi yawan malamai zancen da aka ce falman ukaunul aksar to a wajen suka ce za ka yi tasniya shi yasa sai dai ka ce zawa haramauta ko zawai haramauta ko zawu zawu ma'adi karib ko zawi ma'adi karib in a halin nasra ne ko jarra wa fil murahaini libasratin ya ka igina umarar murafi minhuma idan murafai ne kuwa wajen malaman basra suka ce to sai a yi tasniyar murafin sai a ce abdallahi ja'a abdallahi ko ra'aitu abdallahi la'ali kufatin ijiza ta yi malaman kufa suka ce da tasniyar da jam'in da ana iya yi a cikin wanda yake murafi su a wajen malaman kufa suka ce za a iya yi shi yasa sai a ce kenan ƙaƙa wato ja'a abul bakarina ko ra'aitu abal bakarina kaga abubakar da yawa ko barartu bi abil bakarina na wuce da masu na abubakar abubakar da yawa a warrabi an gaba bayani akan sharaɗi na uku sai sharaɗi na hudu warrabi sharaɗi na hudu na aitasiniya a tankiyo suna sai ya zama wani kira ake tasniyarsa ba a tasniyar alanni ko ma'arfa laisa fi alam ba a tasniya ko jam'in ga alami wanda yake ma'arfa ne illa iza ta kadiru tankirin alam sai kun an kaddara ya zamo nikira shi yasa sannan ana so ya dawo ma'arfarsa sai an sa al yanda can shehu suyudi yake faɗa a farida cewa alami yana nan a matsayinsa na ma'arfa don an kiransa ko an yi tasgiri amma in aka yi tasniya ya tashi daga zamowa alami wala ya zulu alamun in nudiya wala iza su gira bal in sunniya ko haka yake faɗa a cikin farida ko lizaka wannan saboda ana kaddara ya koma ni kira ma al'urira ana kawo shi da fil alwadi a lugha da tafi fasaha sai a ce ja'a zaidani ba a ce ja'a zaidani ba ko ja'a zaiduna ba za a ce ja'a zaiduna ba wannan shine zancen da ya fi kyau amma akwai kauli da cewa a ba sai an sa al'in ba lilmazini yalman ufi ka umara malam mazini bakarun mazini ya ce ba a jam'u salama ko ta a cikin kamar umaru sunan da bai baya sarrafa ya ce wannan ba dama a yi masa jami alami wanda yake ma'aduli kamar umaru ya ce ba a yi masa tasniya ba a yi masa jam'in salama shi a wajensa sai dai a ce matsalan ja a rajulani kilahuma umaru ko ra'aitu rajulaini kilahuma umaru ko ja a rijalun kulluhum umaru ja a rajulani mutum biyu sun zo kilahuma umaru kowanne a cikinsu ana kiransa umaru ko ja alidalun kulluhum umaru wasu mazaje sun zo kowanne a ciki ana kiransu umaru amma sauran malamai suka ce a a iya cewa ja al'umaruna ra'aitul umarina kilahuma au kulluhum abana shi yasa shi yace sai a kawo kilahuma ko kulluhum ja'a rajulani kilahuma umar ko ja'a rijalun kulluhum umaru wa an karar man a abu hayyana amma abu hayyana an dulse ya ce wannan hannun da mazini ya ba daidai ba ne mazini malami ne wanda an daɗe da yinsa almajirin a hafashu ne ya yi karatu wajen hafashu hafashu wanda ya karatu wajen sibawai wasu daga malaman tarihi suna cewa mazini ya yi fati ne tun hijira ta ɗari biyu da arba'in da biyar wato yau fatarsa kenan ya kai dubu da ɗari biyu ba shekara ɗaya tak ko an ce yau fati dubu da ɗari biyu da arba'in da biyar amma suna kai shi wajen ɗari biyu da hamsin ma wa fatin nasa shi ko abu hayyana shi yawa fati ne ɗari bakwai da hamsin ɗari bakwai da arba'in da biyar ko ɗari bakwai da arba'in da biyar shi abu hayyana ya wafaci shi yasa tsakaninsu da tazara da nisa wajen shekara ɗari biyar wasassimin za ka a mayatai ne amma ko da wanda suka ce ba to ana bukatar sai an yi tankiri to banda kama a mayatai ne sunan wasu duwatsu duwatsu ne guda biyu wanda ake kiransu a mayatai ne to su duk da cewa an yi tasniyarsu amma har yanzu suna nan a ma'arifa ba a bukatar sai an sa al ba a bukatar sai an sa al kaza jumada ya ne lishare ne haka nan jumada jumada watanni biyu da jumadal ula da jumadal ahira shi ma za a tasniyar su ba sai an sake sa alba a ce jumada ya ne ba sai an sa alba kuma in an yi tasniyar tasu dai duk da haka suna nan a zama wasu ma'arfa wa ma bihi alqablu idan suna alami ya zamo yana da al kafin a yi tasniyarsa ya buƙa ma'aha ko wato kafin a jam'insa to sai a bar wannan al ɗin da ya ta asali tare da tasniya kamar al-abbasu wanda akan sa masa al ɗin ko to sai a ce al-abbasani wannan al ɗin ta asalin ci aka kyale ta ba wata sabuwa aka yi kawo ba ko kuma misali aka kira wani arrajulu tun za zaka ta sanya suka ce arrajula ne wannan aldin ta asalin ce dai wannan ta arrajulu wakila wasu ka ce a'a ana shafe wannan aldin ta asali bal umura mislun anha ana kawo wata al a maimakonta kinayatul alani a larabci akan yi amfani da wani abu da ake kira kinaya daga alami kinayatu mubtada ne da raf'a ne ba da fata ba kinayatul alami kinaya alami yumna ani ba a tasniya ba a jam'i kamar wani kamar da Hausa inda aka ce bawan Allah ko na haluku da kan faɗi wannan ko na haluku ko ta haluku in ba a so a faɗi sunan mutum sai a kawo kinaya daga gare shi na haluku ko ta haluku ko da yake hausar irin wannan ta zama kamar ta dama ba ka safai akan yi ta ba ko to a da larabci akan ce fulano a maimakon a faɗi sunansa sai a ce fulano ko a ce fulanatu fulanatu to irin wannan ba a tasiriyarsu ba a jami'insu za wa fulanatu kamar fulanatu wa fi fulani ko fulani ka za ka fita ke haka nan akwai wasu kalmomi da ana amfani da su a wajen takidi wanda ana ɗaukar su a matsayin alami kamar jam'u a ja'atul qabilah kulluha jam'a jam'a'u to ba a tasniya ba a cewa jam'awa ne hakanan ajma'u ja alqawmu kulluhum ajma'u kaga ajma'u dinnan an kawo shi ba'al duk da cewa ya zo takidi ga ma'arifa saboda dama an dauki ajma'u a matsayin ma'arifa to yanzu ba dama a yi jam'in sa a ko a tasniyar sa a ce ja alqawmani ajma'ani wa qala kufi wannan shine maganar malaman basra amma malaman kufa suka ce yusanna a iya ta sune jam'un din jam'a'u din a ce jam'awa ne haka nan ajma'u din a iya cewa ajma'a ne ko a jam'in su a ce jam'awa to yusi ne yusanna yakan yi tasniyar su yujma'u ko a jam'i wajen su malaman kufa to alhamdulillah mun gama sharadi na hudu za a shiga na biyar ko sai mu kwana a kan shi na biyar ɗin walhami su tifaƙo lafiz Allah gane da mu Allah ya saka masu littattafan da alheri Allah ya saka malamanmu da alheri alhamdulillah Allah ya mana duk abin ki Allah ya ba mu zaman lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya duka masu bukata ta alheri Allah ya biya musu duka wanda suka gabata Allah ya gafarta musu akwai ruwa da aka ce za a mata aikin ido Allah ya sa a yi afa'a Allah ya ba da lafiya Allah ya ba da lafiya akwai marasa lafiya daban-daban dai duk muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya inganta mana lafiya Allah ya inganta mana damina Allah ya ba mu albarka a cikin ta kuma Allah ya kiyaye duk wata jayiha da karanta fatiha ɗaya da salatul fatiha uku